حديث يرى فتشن ترجمة باب لا يقبل الله صرفة من ظلوم ولا يقبل إلا من قصد طيب باب وأن باب ينا بين لا يقبل الله صرفة الله بايك الصرفة أكي من ظلوم daga kudin haƙƙin mutane ne gudu daga kudi wanda yake akwai haƙƙin mutane a ciki wala ya kamar ilanin kasbin tsayi Allah ba ya karɓar sadaka sai daga tsoruri wanda yake tsarkakeke. Jami'in ƙasar da tsayin kenan tsoruri ya gama kasuwanci ko aikin hannu ko ma dukkanin wani cikin kare, amma jikin da sharafi ya zama ko tsayin tsarkakeke. أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدد التمرة وأن ذي صدقة وتنقش جديد من كسب طيب sharaɗi daga wuri farfakake wala ya ƙabalin Allah illa tayyiba Allah subhanahu wa ta'ala baya karba sai abin da yake farfakake fa inna ma ya taqabbalu ma bi yamini Allah mai karfin zafi yana karba da damar shi wanda ta dace ma zafi shi kuma ya rabbiha sai kuma Allah ya tattara ta da sahibi ga ma'abucin wannan sadaka kama ya rabbi a rukun kwalu kamar yadda ɗayanku yake tattali yake renon ɗan dokin shi hatta ta kuna mutunar jabali har sai ta haɓaka ta kai kwatankwacin duki daga duwatsuna babban duki ko kuma mutunar jabali kwatankwacin dukin uku wannan hadisi kenan kai tsaye yana bayani a abin da malami iskin baki daga tarjama cewa dukkanin abin da bawa zai ba allah subhanahu wa ta'ala to Allah yana karɓar tsarkakeke da kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ya ku mu'minin ku ciyar daga tsarkake abinda kuka tsoro samu ma farjina na kuma ya ta ya Allah ce wala ta mu khabitha min kuntum tarkul fati abin da yake datti ku ciyar da shi sai ka auna dukkanin hanyar da ba mai kyau bace ba mutum ya samu kuɗi to inda za a ce kuɗin cike da duniyar nan ne in ya ba da Allah ba ya amsa wannan da zai yi haji da zai yi sadaka duk abin da zai na tabarruki to babu da da a cikin wannan to da Allah subhanahu wataala ba ya karba sai abin da yake karfi da shi to dan mana nuni a rasa sarkin Allah yake ma ba wai yawan ba kaga ya kace wanda ya sadaka da abin da yake gwargwadon da biyu amma ya zama sharadi kasabin tayyib kadan ne ko to kuma ubangiji subhanahu wataala zai haɓaka da tattara wannan yana nuna albarkar da take tattara da halak ko da ko halak ko kaɗan ce shi yasa za ka ga in halak mutum zai amfani da ita ko kaɗan ce sai ka ga cinta da akwai samun ƙarfin lafiyar shi da akwai samun albarkar zuriyar shi duk abin da zai sarrafa wannan halak ɗin shi sai ka ga Allah ya sanya albarka shi amma duk yawan haram sai ka ga daga ƙarshe ya zama to a kusa ta ƙari kuma a wulaƙance a tozarce kamar yadda wannan ba abu bane ba ma da ya an ba mutum misali shekul islam bin tayyib Allah tun shigarama ya kawo labarin da aka aka yi daga Umar bin Abdulaziz Allah tun shigarama a lokacin da mutuwa ta zai ke mushi makusantan shi suka ce menene abin da ka bar ma iyalan ka ce shigo da su aka shigo da su ƙananan yara ce mazanne ya dube su sai idanun shi ta zubo da hawaye ya ce lalle babu yadda za a ce rabu abin da yake haram abin da yake hakkin mutane to san ce an kura barkatu ne Allah ne mai cikikar wanda suke na zarfatu saboda haka a lokacin ya ce ba zan ɗauki dukiyar mutane in ba ku haka suka tashi waɗannan iyakan wani ɗan lokaci ya ce ga baki ɗayansu sai ga shi an samu mutumin da zai hamana raƙumi ɗari a tahiyaki Allah ya hore musu da arziki na halaliya saboda su sun arne ne su kaga da abin da yake halaliya ya ce amma an samu umara da suka zo baya za ka ga mutum ya bar tarika guda ɗaya an raba mashi niki nikin dubbanai ɗiyarsa sun samu amma kam ne ne wannan sai ga shi kuma an same su suna meka hannaye suna yin bara to kaga za ka iya samun mutumin da zai samu haram mai ɗumbin yawa amma hanyar da take shiga shi da kanshi sai rasa ta ina abin shi mulika masu yawa amma a banza ko da sunanci da addini ko da suna wanda yake na cuta ko handama ko da kasuwanci ne mutum ya haɗa kasuwancin shi da ƙarya da gaskiya da rantsarance da dukkanin abin da ya kauce ma to zai zama to ya gama kaso shi da rashin albarka Allah kare mu saboda haka ko mun kaɗan ya halak mutum ya haƙura da ita a aikin shi da kuma dukkanin al'amuran shi albarka yana tare da ita a gidan duniya kamar yadda albarka yake tare da wannan a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ba yau da yake ba kyau da yake ba yawa da yake ba Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kar kuma ka damu da yawan masu bin tafarki na bata da hallaka kai dai ka tabbata a bisa tsohon alƙawari kaga a da duk wani abin da cin shi da kwai da madama zaka ga mutane suna nesa da wahala a ce ma mai sai da sigari ya gina masallaci mutane su ringa zuwa sallah masallacin shi sigari kawai mutum yana saidawa in ya gina masallaci za ka ga mutane masallacin ma ba zuwa sallah to ka ɗauki misali ina ga kuma yau ka gani wallahu al-musta'an kenan fa inna Allah ta'ala ya taqabbalu wa bi yamini wannan cewa Allah ya taqabbalu wa bi yamini a tattare da wannan da akwai girmama halaka abin da Allah ke saboda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ya taqabbalu wa bi yamini Allah mai tsarkin zafi zai karɓi wannan abin da damar shi kaga kyau din ake ma shi yasa ya ka samu wannan takarima sau da ubangiji subhanahu wata'ala mai karamci ne dan abu kaɗan za ka yi sai kuma ka sami ɗumbin yawa karamcin ubangiji subhanahu wata'ala ya sa aka ba kare ruwa allah ya sa mutum aljanna karamcin allah ya sa aka kawar da kaya daga hanya allah ya sa mutum aljanna karamci yake sawa abin da bawa zai dan kaɗan sai ka ga ubangiji subhanahu wata'ala ya rarraban ya mushi man zalla bi qurbillahi arban hasanan fa yadha'ifu lahu afaqa waye zai ba Allah rancen da yake dan kankannu amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rubuta mishi saboda haka fa inna ma yataqabbalu hadhihi yamini akwai kuma tabbatar da siffa ga zafin Allah siffa ta al-yamini wannan shine mazhabi na magabata wanda suke na gargaɗi shi yasa hafiz a lokacin da ya nakalto maganganu na waɗansu daga asha'ira ya ambata cewa irin tawile-tawilen da suka yi cewa hakan an yi amfani ne da al-yaminu a babu wanda yake kenan na almajaz ya kakkawo maganganun a ƙasashen abdullu bin ba su allah jiyan shi da rahama sai ta aliki karkashin wannan absa bayyana mazhabi na magabata na gari a dangane da wannan har ma sai ce to an shi da kan shahabin ya rage maganganun da nakalin da ya kawo daga imamu turmidi wanda turmidi ya ce ahalin sunna wani jama'a sun kaɗi akan tabbatar ma allah subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar ba tare da tawili ba da tashbihi ya ce haka haka na ƙarto daga abdullahi ibn mubarak daga imam malik ya ambata wanda suke magabata to shi da kanshi hafiz ya na ƙarto wannan magana ta imam musulmi sai shek abdulaziz mubarak ya ce wannan shi ne amma waɗancan tawilat wanda hafiz ya na ƙarto daga ash'ariya wannan dukkin su kuskure ne shi yasa duk an same su ne daga mutaakhiruna amma wancan abin da ya na ƙarto daga imam musulmi wanda turmidi kuma ya nakalto daga irin su imam malik ta abdullahi ibn mubarak shine mazhabi na salafus salih shine tabbatar da duk wata siffar da Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma zatin shi kuma babu yanda za a yi kasani Allah ba tare da tabbatar mai da waɗannan ababe din ba kama ya rabbi a rukun faluwahu hatta ta kuna mutula jabal shi yasa duk abin da Allah zai karɓar ma bawa wanda ya komin kalanta shi mai tsafta ne to sai kaga shine abin da zai zama ya bashi kariya da kyauta ما منكم من أهل إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمة وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار في الآوج فاتقوا النار ولو بشق تمرة كذا قاجم دبينه كوي سياكة تكاري كان كرقونا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى باب الصدقة قبل الرد wannan babe yana karantar da mu a sadaka ana umartar mu da yin sadaka kabla raddi tun kafin mai da wannan sadaka din ka kawo ma miskini ka karba an harsa ta bin wahabi radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu nabiy sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu yace na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa tasaddaqu kenan babu sadaka kabla raddi umarni da yin sadaka tun kafin a mai da wannan sadaka tasaddaqu ma ki sallallahu alaihi ce ku yi sadaka fa innahu yati alaikum zamanu lalle zamani zai zo muku yamshi rajul bi sadaqati mutum zai dinga tahiya da sarka fala yajidu man yaqbalu ba zai samu wanda zai karba ba ya qulu rajul mutum zai ce lauji ta bi hadil ams inda washe gari jiya ka zo da ita na kadirtu ha ba amma yau amma yau fara hajar da ni biha ba ne da bukatar karɓar wannan kaga wannan ya nuna akwai lokacin da za a waye gari ya zamanto babu mabukata babu talakawa babu wanda zai bukaci sadaka to a wannan lokaci kaga in har sadaka baka sadar da ita ba zuwa ga ma'abutanta to kaga babu yadda za ka samu ladan ga sadakar mutum ya hudda ya huta da ita amma ba a karɓa ba kaga kenan sadaka ba a ba da sadaka ba tunda sai ka sadaka wannan ya fi alaƙa zuwa yamshi rajul bi sadakati misali na cire wannan zan ba da shi sadaka amma ban sadar da shi ba zuwa ga wannan sadaka kawai mujarradin hujja ne zan yi sadakar wannan abin ba zai samu in samu ladan sadaka dole ainihin na bada ne zai zama zai zama to sadaka to yanzu mutum ne ya hujja zakka sai ya ajiye zakka kafin ya bada ya barawo ya sace yaya sadaka ce mutum ya zakka ce mutum ya hujja gobe zai raba zakka kafin gobe ya barawo ya sace dawo ta goni ya rama tahu bai sadar da ita ba na tun da aka ce tahu ta kaganan gura ai sai ce fainau ya fi harkar yamshe rajin bi sadaka mutum zai dinga tahiya yana tattaki da sarka fara ji da manyan kabarin kudin shi aka sace da ba sace ba ai zakkace ya hujja misali yanzu ya ka sace kudin miskina kudin kukarakin shi aka sace ba na shi ba aka sace kudin da ya ware miliyan zakai su ne ya fara wa ɗauke to a nashi ne ko kuma na talaka ne mene da dalilin nashi na saboda ya hudda ta ya ware amma ko bai sanar da masu ita ba ba da hudda ta wake na duk da wannan yin shi kusa hudar shi sai ya sanar da masu ita
ita ta huta
ibtila ito mana Allah shi dora ba ibtila
Na.
ba ba taraka Allah ya dora mana da ni
ba za a a tsoron ya samu ladan niyyar da ya yi kenan zaka ta yi na eh matahauta masu da ne saboda da asirin ya bari da kan da tabbata ya bari da Mhm.
to bai da ya bari ne ya da
eh na
ibtila in shi ya wada
ko magana da zaka faɗi eh inda mutum zai hujja eh da ake ta a jiki ya je ta a gida ake ta biya eh da zama ko ya ba ji da Allah da sai ya ta ya ba eh saboda ne eh saboda amma shi kan miski ne ce kina ba amma su da kai kuma da kuma da muke shi ya ka saka eh da muke shi ya ka saka ai ya ce da kace da
wa alaikum salam eh eh wasu kenan misali da Allah ba su kusa eh ta shi ne wasu kusa su ta inda ga sakaki ne daga shi misali kaga yanzu shi ne sai sakaki ya huta ya tsaya na inda inda bai yi gauga sadar da ita ba kaga wani aiki ne daga gare shi amma a ya hudda kawai a- wani ibtila'i ne aka samu shi kenan sai aka zo aka ɗauka da a shi ne suke cewa ba zai hudda ba duk da ban yi ibtila'i akan rajihi ba a ciki فإنه يأتي عليكم زمان zamani zai zo muku yaushe rajul bi sadaqati ma'ana yana daga alamomi na karshen duniya mutum zai dinga tsayiya da sadaka fala jirman ya qabal ma ba zai samu wanda zai karbe ta ya kula rajul law jita fi hadhihi al-ams mutum zai ce inda ajiye ka zo da ita da qabiltu fa amma yau fala hajata ni biha amma yau ba ni da bukata da ita fa amma yau fala hajata ni biha imam al-bukhari ya maimaita wani- maimaita wannan kitabul fitan babu khurujin na ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqumu sa'a hatta yakthura fikum al-mal kiyama ba za ta tsayu ba har sai an samu balala da kuma yalwata dukiya a cikin ku sai tiza dukiya za ta farara hatta himmar rabbal mali har ma mai dukiya zai himmantu ya ya himmantu ya je neman manyan abadu sadaqatahu wanda zai karɓi sadaka mutum zai himmar ya je neman wanda zai karɓi sadaka wa hatta ya aridahu har ma ya bujiro da wannan dukiya sai ya kula lil ladhi ya aridahu alayhi sai ga ma wanda ya bujiro mai da ita la araba li babu bukata gare ni zuwa gani balle da bukata a kanta wannan ma dai yana nuni akan cewa za a zo lokacin da mabukata zai zama to ba su da bukata a kan dukiya zai waye za a waye gari babu wani wanda yake miskini wanda yana daga alama daga alamomi waɗanda suke na ƙarshen duniya saboda tun da ni kuɗin babu wani amfani da zai ma mutu an riga an zo ƙarshe sannan kuma ma an samu yawaituwa da kuma kwararar duki ka gani to kuma duk lokacin da za a ce ma kwararar dukiya ta zo to kuma babu alkhairi cikin saboda in dukiya ta yawa kaga dole za a samu sarrafa za a samu ƙetare iyaka shi yasa kuma a lokacin sai zama to masu bautar Allah ɗan kaɗan ne sai zama ibada tana da tsada ta yadda raka'o'i guda biyu sun yi duniya duk da abin da ke ci da adam zai zo ya wuce ma kabarin wani ya dinga ya laita ni masalin da ma a ce manni ne nan kwanci ibada za ta zama tsotsa ya tsada ba kowa ba ne zai samu wani saboda tara da abubuwa duka sun yi yawa an samu shagara kamar yadda za ka samu yawa daga waɗanda suke cikin wadata sai ka ga cewa suna buri a halin wasu wanda suke da karamin ƙarfi kaga wanda yana nuna dukkanin dukiya kaɗan inda yake da amfani yawan tabe da amfani kamar yadda inda za a ce a mai da gare guda ya zaman to taska ce zinariya ce da za a ce garin nan gabaki ɗaya a mai da shi ma'adini ne duwatsun zinariya ne to kaga ai bai da wani amfani wajen mu saboda ba mu da abinci ba mu da abin sha ba mu da abin nan kaga kaɗan ɗin shi yake da amfani shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake ba da gwargwadon wannan in ko ya zamanto kowa hallau da dukiya to kaga rayuwa ma ba za ta yi daɗi ba shi yasa lokacin an zo gargara an zo ƙarshe bukhari ya fitar da wannan kitabul fitan babu khurujin nas abu anbiya babu alamatul nubuwa fil islam saboda mu'jiza ta manzara sassan da ba da labari istisamatul murtadina babu qawlin la ilaha illa sa'a ta taqsul fi asani da'watu ma wa'id kiyama ba za ta tsayi ba har sai an samu jama'u guda biyu sun yaƙi da juna kuma dukinsu suna kira zuwa musulunci wancan yana la ilaha illallah wancan yana la ilaha illallah wancan yana cewa ina lokum illa lillah wannan kuma yana cewa la ilaha illallah kuma ya kashe shi wancan yana kabbara wancan yana kabbara shi yana cewa musulunci zai kafa shi kuma yana cikin musulunci shi yana cikin masallaci shi kuma yana cewa zai kafa daular musulunci jihadi ne ka gani kaga abin ya faru wannan to yake lissa daga alamar karshen duniya kaga kenan wannan wanda muke gani ana da ibn hakim radiyallahu anhu fara kaga qasalat usman kaga ai daga cikin su ma wani fitanan da yake jan sallah sai na usman yana bin shi kaga daga ci wani yake limanci daga waɗancan zanzari banzan da suka taso shi yake jan limanci kaga kenan da'awa ta ma wani da'awa duk ɗaya ce to wannan ba a wancan lokacin dan ka sa akwai masu ke kasa zuciya shi yasa duk abin da kawarija za su kai ya baka mamaki in har kawarijawa da zaman gari banza kuma jahilci duk abin da jahilci ya tura mutum yayi kar ya baka mamaki kaga jahilci yasa waɗannan zaman gari banza babu kuma musiba kamar a samu mai da'awar musulunci da san musulunci da ƙarshen musiba ke da ka samu wannan to ƙarshen musiba ke shine zai kwaran yadda jinin halaka da sunan yayi jihadi kaga suka tashi suka zo suka tattara suka masu yana wasu manyan karabu suka kashe sayyidina ali da niyyar sun yi shahadi suka kashe muawiya suka kashe amr ibn nas da niyyar sun kusanci Allah wa ana ali ibn hatim radiyallahu anhu qala كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجلان معناه suka kashe sayyidina ali suka zamanto sun illata sayyidina muawiya suka kusa kashewa amur bin al'as radiyallahu ta'ala kun da inda rasulullah sallallahu fa ja'ahu rajulan ahadu ma yashku al'ayla wal akhar yashku qat' as-sabil fa qala rasulullah amma qat' as-sabil fa innahu la ya'ti la ya'ti 'alayka illa qalil hatta takhruj al-ayr ila makkah bighayri khafif daga adi ibn hatim radiyallahu ta'ala anhu adi ibn hatim al-qa'i ɗaya daga waɗanda suka yi kiristanci kuma suka yi addinin musulunci wanda yake da lada guda biyu kaga nan sarasa ya ce rajulun min ahli kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda zai imani da manzon shi da kuma manzon sa san to haka ali ibn hatim qayi lokacin da ya koshi safana aka zo da ita cikin ribatu ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ayyina ya rasu gashi kuma dan uwana shi kuma bayyana kamun baiwa kamun kyauta ka yantar da ni sai Allah ya maka baiwa tun da kai mutum ne ne yantar da mutane a nan tsara sai ce wace ce ke ta ce ni ce wance diyar hatu misali mahina na aikata kaza kaza kwarai a nan tsara sai ce kwarai kwa mahin kenan wannan har ma ta tambaye shi shin wannan zai amfane shi ya ce saboda bai faɗi la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka sake ta ta ce to yanzu ga shi kuma mace ce ina za ta rufa ya gama ta da mutumin da zai dingura ta sai ya kai ta sai ya kai ta can wajen jama'a hakan ya kai ta tana zuwa sai da raka hatu matsayi ta ce lalle ka je ka musulunta saboda ga abin da na gani ga shi ga shi ka je ka tare da shi in dai a a manzo ne to kaga babu alkhairi cikin rashin bin shi addinin shi shi yake sama da abin da kake kai in kuma ba manzo bane ba ma to lalle hallau sai ya murkushe ka sau da haka ya a lokacin kuma ya gana karkattun halaye irin na maganar sassar kawai ana nan zaune sai ga wata miskini ya nan tazo kai ka ce tana da wani taɓa hankali irin zabara'un nasu da kowa ba wanda ba a ma lissayi da su wanda kai yawan ta zo kana hira da wani zaka yi banza ba da ita ba a bakin kowa ba wanda kuma irin wannan su ne annabi ta ce to an turza kuna ko saruna illa bi ba'aikum ba ku zama ana arzuta ko ba ana taimakon ku da rauna sai sababin rauna ne annabi sallallahu alaihi wasallam tace ina da wata bukata yace ko ki zabi duk titi daga titunan Madina duk inda kike so zan saurare ki ita tana son ki dan na dauke ta ba a bakin kowa ba ta zo soje manzaran su sun tana da shawara ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiɗi ya saurari abin da wannan mata ta hudu kuma ga ta ba a bakin kowa ba ga hulu aka bashi manzana sun sai zamana haka to wannan abun ya ga ga irin matsayin manzara su san ga kuma irin wannan tawali wani abin sai zama musabbabin shi da shi addinin musulunci kaga irin wannan iya daga abin da yake jayowa daɗiya da aikin shi ya sanya mutane su karbi addini ko kuma su karbi da'awar shi ko kuma su dawo kan turba wacce take ta daidai amma duk lokacin da da'iya ya zama to ya mai da kanshi wani abu na daban ya zama to ya sa ma kanshi takabburanci da nuna ƙetar iyaka to sai kaga kuma maimakin ya zama sababin da za a shirye ta hanyar shi sai zama sababin da zai nafara mutane Allah kare mu a lokacin hadi ya karbi addinin musulunci ya kuntu inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a wura filani ina gurban zala sassa a lokacin faja'a wura filani he mutane biyu suka zo ahadu ma yashkul aila ɗaya daga cikin su yana kawo kukan talauci wannan kawowa kukan talauci da mutum zai je ko gurin shugaba ko wani jagora ya gaya mai halin tsadar rayuwa abu ne mai asali kaga ma yana sama mumbari sai wani ba kawai ya shigo ci ya rasu lalla an rasa ruwa bari kaza kaza kaza ya kawo jaji a nan sa sai addu'a to shi ma nan sai zo ya shigo aina yana ka koken talauci wal akhar ya shigo qat'a sabi daya kuma yana ka koken kenan datsewar hanya cewa yan fashi babu hanya ba amunu wanda kaga duk waɗannan ni'imomi ne dukiya ni'ima ce amnu ni'ima ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf kaga atsama mun ju'i Allah ya ce rasu daga yunwa kaga wacce ya kafu kan yunwa to amma yunwar wa sai aka magance to amana min ko kuma Allah ya amintar da su amma duk me ya jayo musu wannan abun tabbatar da su awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffatu an-nas min hawlihim afa bil batil yu'minuna bi ni'mati la yakfurun kaga Allah subhanahu wa ta'ala ce mu ne muka sanya zaman to gurin da yake amintacce to sai gashi sun kawo kuka wannan yana nuna ma duk inda jahiliya ta yi kasusu aka jahilci addini to abin da zai biyo baya za a jarabci mutane da talauci da tsadar rayuwa sabon yayyawa musamman daga sabo irin sun hana zakka wa ma tamra zakata amwalikum illa mun ulqatara min as-sama aw tarwa illa ukhudhu bis-sinina wal mu'na wa jawr sultan sai an jarabci mutane da shekarun fari an jarabci mutane da tsadar rayuwa ka gani ya zama to rayuwa ta yi tsada kunci talauci ya gallaba mutane ya zama kawai hamman mutum kawai abin da zai ce sha wasu ma tunaninsu ma ya wuce sun kai yadda suna nuna nama Allah subhanahu wa ta'ala zato kamar suna ga ba za su iya samun wani matsayi ba mutum ya zama kawai burin shi kawai me zai samu ya ce ya sha kai shi ke kaga mafi yawa mutane da koyan da kawai zai ce ne mun kawai ga burin Allah ba musulmi abin da za su ci su sha kawai ga gani eh kawai mu Allah ba musulmi abin da za su ci su sha shi yasa a makwantai za ka ji Allah ba mu abincin da lafiya za ka ci a matsayin Allah ba mu abin kawai hannun abincin kamar kawai iya wannan ba mu kawai shi kenan dai ya isa kawai ka gani to shi ne talauci Allah kare yashku al-aila wal akhar yashku qat'a sabil wannan duk musibu ne kuma samar da su aminci ni'ima ce aku faƙala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi amma qadaw sabil amma datsewar hanyoyi ta hanyar waɗancan ta sababin waɗancan banduna fa innahu la yafi alayka illa qalil ba zai zo gare ka sai dan lokaci kaɗan hatta ta farjar uyu har sai an samu mace ta fita da raƙumi ila makka da ghairi safir babu wani wakili wanda zai raka wa amma al-aila ma'ana za a samu aminci ta yadda zai zama ko hanya babu wasu bandina babu wasu regogi har shi a lokacin ma'adi yake cewa a lokacin aina surraku tsaye ya ce to a lokacin kuma ina ɓarayi wanda na ƙabila tsaye bandina ɗin nan da masu tare mutane lokacin kuma a ina suke sau da yana tuna yadda kawai babu aminci ɗan guri kawai da ka kama hanya za a kama ka a je a sai da ka a kasuwa kaga zai rubin harisa ai kawai za su tahi ne da dangin shi za su yaka aka tsare ta kama shi aka kafe da shabawa to jahiliya haka ce kamar yadda kafin zuwan nasaru za ka ga kawai za a je a kama kwatuwa kulla mai sarka kawai a je a saida a zo kawai dan kawai a dira kawai a kama kattin da aka kama a ciki kawai shi kenan a je a saida na saidawa saboda babu aqida babu tauhidi wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yasudun dama kawai darajar mu da alhurman mu da mutuncin mu bin Allah tabbatar da tauhidi duk lokacin da ba mu yi wannan ba watan mu ba ke kallo ba launin mu ba ba yaran mu ba duk wannan abin ba shi ai mu ma mutane ne wucewa mutane ne to sai a dauko mai karfi a dora kan wanda mara karfi a dora mai karfi a kai shi wa inna la yafi alayka illa qariya ta takhruj al-ayr ila makkah bi ghayr khatir wa amma al-ayla amma talawchi fa inna as-sa'a la taqum kiyama ba za ta tsaye ba hatta tufa ahadukum bi sarakati haɗin ku ya dinga kewayo da sadaka la ya jiru man ya ƙabalu aminu ba zai samu ba wanda zai karɓa ya hutar da shi sun ma da ya tsifan na ahadukum sannan kuma lalle za a samu ɗayan ku ya tsaya bai ne da gaba ga Allah la ya tsifan na ahadukum lalle ɗayan ku zai tsaya bai ne da gaba ga Allah laisa bai na huwa bai na hujjabu babu wani shamaki wala turjaman babu wani mai tarjama yutarjimu lahu da zai mai tarjama ثم يقولن له Allah zai ce mushi alamu utika malan ba na baka dukiya ba fa yaqulan na bala ya ce kwarai thumma la yaqulan alamu ursil ilayka rasulan fa la yaqulan na bala fa yanzur ay yamini fa la yara illa an thumma yanzur ay shimali fa la yara illa an wa la yatta falyaqiyanna ahadukum an-nara lalle ɗayan ku kiyaye kanshi daga wuta walau bi shakki tamra ko da ya tsaga dabino ya bada rabi sadaka failan ya jirfa bi kalima tayyiba in kuma bai samu hakan ba ko da kalma ce tsarkakekkiya za ka ga kama abu ne mai sauki to wannan kalmar ma mai tsarki da kake ganin ta wani bakin shi ya rowa da ta akwai da hankali zai zo ya kusa rana ta kusa wada ba ka ji wa alheri ba ce an yi wane ne shi yana jin daɗi ya dinga faɗin sharri an kashe wane ne waye ma ya samu kaza an yi ambaliya guri kaza ci an yi daga rana hawa da wani ko duk majalisar da zai zauna kawai ba zai iya furta a kai ka gani abu ne mai sauƙi to ba zai sulhunta tsakanin mutane ba sai dai fata ba zai ma wani amur bil ma'rufi ba ya ma wani hayy amurkar duk wannan abubuwan ba zai yi su to kaga kalmar ma mai daɗi wadda Allah subhanahu wataala ya umarni da ita wadda sadaka ce to bakin wani yana ruwa da ita to da duk lokacin da ciki ya shi cika da sharri to baki kuma sai dinga aman abin da ya matsa da shi wannan hadisin yana nuna mana shi ma dai abin da zai faru a ƙarshen zamani da kuma cewa bawa ya gaugawa aikata alkhairi kai ko da baka rayu zuwa wancan lokaci da ake faɗi ba ai mutuwa ba ta da ba lokacin da mutuwa za ta za a gaya ma mutum zai mutu ko zai kaza kuma ko ba kai wancan lokacin ba za a zo lokacin da da ranka in mutu ya zo gargara duk sadakar da zai lokacin kuma ba ta da amfani ba yai mutu ya zo mutuwa bai ce na ba wani kaza na kaza lokacin abin ba shi da amfani wannan ya nuna mana ni'imar musulunci lokacin da addinin musulunci ya zo aka samu faɗaɗar dukiya aka samu aminci da zaman lafiya hanyoyi suka kubuta ake ta kai kawo wannan kuma yana nuna duk lokacin da Allah ya jarabci al'umma da wani abu to in suka koma zuwa ga Allah kuma Allah yana yayewa komai ya zama to kamar bai taɓa faruwa ba kuma yau da gobe ta nuna karninnika na baya sun nuna za ka ga an yi zamanin da babu aminci babu kaza kuma an yi zamanin da ana cikin wani an yi zamanin da ana yaƙi an yi zamanin da haka aka yi ta tahowa haka aka yi ta tahowa gwargwadon kulawa al'umma da addini koma wasu ga Allah risinawa dama Allah kuma yana man haka ne wala kada sanna bil ba'sa'i wa qara'il annam yaqarrun Allah yana jarabtar mutane tsanani yaƙi talauci dan saboda mu marerece mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala har Allah ya ce falawla ibja'u ba suna tadarru me yasa lokacin da hukuman mu ta zo ba su kaskantar da kai ba aka harsuna idan abin da al'umma take nema maganin waɗannan fitintunu shine komawa ga Allah istighfari wa ma kana ma yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana ma mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah ba zai ma mutane azaba ba matsar suna istighfari kuma na gaba gaba dole sai an tabbatar da aqida shi yasa yana daga abin da yake sawa aminci da arziki samun tabbatar da aqida Allah subhanahu wa ta'ala ce fajir a fariqaini aqu bil amri in kuntum ta'lamun allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al amru hum muhtadun dukkanin waɗanda suka tabbatar da aqida ba su gama da shirka ba su suke da aminci su ne kuma suke kan turba wacce take ta dure wannan yana daga amfanin tauhidi shi yasa kaga lokacin da wannan yake kakukan yana hada abubuwan da yake faruwa zamanin jahiliya amma lokacin da kuma ya zamanto annabi sai ke bashi labari kuma bayan kahuwar daular musulunci ce kuma hakan ya faru irin su mamlaka da sauran duk kasashen da ake ga sun kai inda suka kai na musulmi ba su kai ba wannan matsayin sai da suka tabbatar da sauri amma ka dawo lokacin da shek muhammadu bin abdullahi yake yaɗa da'awar shi to a wannan lokaci wannan yankin ana cikin talauci da tsiya da wahala shi yasa ma saboda talaucin ake zuwa gurin wasu bishiyoyi da shimfoki ake roƙon arziki da madadi ake kai kukan talauci ake zuwa hubbare hubbare ana ta roƙon Allah subhanahu wataala yayi to amma da da'awar shek ta kahu kaga sai gashi Allah subhanahu wataala ya ka arziki ta sababin yada aqida ta kankanin waɗancan ali shek da kuma ali sa'ud saboda haka har yau kuma kaga duniya abin alfaharin ta ce wancan daula ɗin wata daula ta gini ne akan tabbatar da ƙur'ani da kuma sunna ta mabala sassan cika kuma sai Allah babu wanda ba shi da kuskure a baya an yi daula ta banu umayya an yi daula ta bunul abbas an yi duk da aka yi su a baya suna da daidai su suna da kuskure babu wani wanda zai mulki ka ce kawai ɗari bisa ɗari komi daidai zai yi maka babu wani amma dai abu na farko sai ka jinjina ka maida ni'ima zuwa ga kenan wanda suke sai ka maida kenan zuwa ga ma'abuta tabbatuwa a kai saboda haka tabbatar da wannan hanya ce daga hanyoyin da za ta sa a samu arziki sannan kuma a samu aminci amma duk lokacin da al'umma ba ta koma ba zuwa ga Allah ɗaiɗaiku ya zamanto ana imani da mushirikai 'yan kasuwa suka zama suna yarda da ɗan tsubbu da bokaye duk lokacin da kasuwa ta yi tauri za a tattaru a yi ta zuwa wurin 'yan tsubbu da bokaye suna saba ma Allah suna ilhadi cikin ayoyin Allah ana tattara su da sunan roƙon Allah suna aikata bid'o'in da sun kai haddin shirka to a wannan lokacin sai Allah kwashe albarka ga kasuwancin 'yan kasuwa ga baki daya sai Allah kwashe albarka ga gonaki sai ka ga manomi zai kai laya a rataya wai an yi rubuta wannan hatimi aka sa a gona ana samun albarka da kaza da wane ne in an rubuta wannan aka sa a garke ana samun haɓaka duk ya zama to an sa shirkiya kaga dabbobi da layu jikinsu motuna da layu jikinsu mota da layu jikinta shaguna da hotuna da kaza to wannan abun duk yana daga abubuwan da yake jayowa fushin Allah kuma sai Allah jarabci al'umma da musibu don saboda al'umma ta koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to haka ne wancan lokacin aka dinga rayuwa kuma sai Allah ya yi saboda haka in an koma ga Allah za a sami yayewa tabbatar da aqida wadda take ingantacciya ba da dama ga du'atul khair su zamanto sun dinga kira zuwa ga alkhairi murkushewa waɗanda suke du'atul sharri ya zamanto an murkushe su an dakatar da su to sai kaga dukkanin aminci ya so da duk inda kaga zubar da jini kaga hoshi da makami kaga tawaye to an saba ma tafarki wanda yake na aqida ta gari so da aqida ta gari duk ta yi hanya kawai kuma za ka ga da kwai na za a farjiya ciki عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتين على الناس زمان تب الزمن يزو متاني يطوف الرجل فيه بالسرقة mutum zai dinga zagayawa da sarƙa mina zabi ta zinariya zinariyar nan dai da za ka ga an tashi gari ya gari an je neman ta to mala yaji da hadan ya hafu zuwa minu ba zai samu bonda zai kara wayar rarrajul alwahid ya tabahu arbu arba'u namra za ka ga mutum ɗaya mace arba'in tana bin bayan shi ya lugu na biyu suna fakewa da shi min ƙillatar rijal saboda ƙarancin mazaje wa kasar nisa da kuma yawan mata duk inda za a ce ma an sami yawaituwan mata to kaga dole za a sami yawaituwar abin da yake cikin turu sannan kuma waɗannan mata arba'in da za ka samu suna bin mutum ɗaya shine saboda irin fitintunin da Allah zai faru na kisan mazaje misali da zai zama wacce an kashe mijinta wacce an kashe kazanta kaga fitintunin ƙarshen zamani dole mazaje su ne masu yaƙi to kuma zai zama mi ana ta samun kashe-kashen mazaje to sai zama a danginka ya ce ɗanwa ce ƴar uwa ce waccan ba mijinta waccan ga kaza kuma gashi ta aihi iya mata sai kai kai kaɗai kana kulawa da mata wajen guda arba'in kaga duk wanda dai aka ce ma gayar ka ce iya ko liya ko liya babu mijinta kuma ɗiyansa mata ne ga waccan ga kaza dole kai ne za ka zama ko shikikinsu yanzu da bi ma'ana duk wani abinsu shine shikikinsu wanda zai tsaya musu shi za su tankara to wannan alama ce daga alamar ƙarshen duniya in har kaga hakan ya zama toyawa alama ce daga alama wacce ta ƙarshen duniya wannan hadisan da malai ya kawo dukan su ya yi istishari da su akan tarjamar da ya kulla shine a sarka qabla raddi kenan yin sarka kafin a zo lokacin da mutum zai zo da sarkar haƙi karɓarta sarka kuma tana daga abin da take tunkuɗa mafi girman sharri shine za ta zame maka shamaki daga wuta in ku har abin da ya zama zai ma shamaki daga wuta kaga min babu aula ya maka shamaki daga kananan musulmi shi yasa yana daga amfanin nukan da fitar da zakka yake da shi shine haɓaka dukiya yam haqullahu wa riba wa yurbi sadaqa da wahala kaga dukiyar da ake hudda masa zakka zakka a daidai kaga ana zawa tana yin baya tana yin baya zaka ga tana samun haɓaka ne saboda haka kenan wannan ɗaya ne daga cikin amfanin nukan hudda zakka wanda kuma rashin huddata yana da sharrin shiga mustama da kuma sharrin shiga wanda yake mai dukiya babu tuqawun nar wa rabu shiqqa tamra wal qalil min as-sadaqa wannan babu zai mana bayani akan kare kai da ake son musulmi yayi ta hanyar fara sadaka ko da tsagen dabino ne da kuma wal qalil min as-sadaqa amfanin kadan din sadaka ana bi mas'udin ansari radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarna bis sadaqa annabi sallallahu ya kasance a duk lokacin da zai umarce mu da sarka idza amarna bi sarka lokacin da annabi sallallahu sai umarce mu da sarka in taraka haduna ila su sai ɗayan ne sai kasuwa in taraka haduna ɗayan mu yakan tsayya ila su kasuwa fa yuhamil ya je kasuwa ya dinga dako a bayan shi fa yasibul mu ya samu kuɗin da zai ci ya sha ya sayi mudu wa inna li ba'dihim al-yawma amma yau wasu daga cikin su lami'a alfin yana da dubu ɗari wa yana ne ba a zuhi miliyoma a yau daga cikin ɓangaren waɗancan wanda sukan zuwa su yi dako lokacin da ayar sadaka ta sabga su sayi mudu su yi sadaka da shi to wanda ne ba a zuhi miliyoma a yau wani daga cikin su lami'a alfin yana da wajen dinari dubu ɗari dinari dubu ɗari kaga wannan ya nuna kenan sadaka koda da kaɗan ne ubangiji subhanahu wata'ala baya rera wannan shi yasa manzo Allah sallallahu lokacin da ya umarni da ya sadaka umarni da sadaka wannan abu ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce mu ayoyin da bussa da sahuwa shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam iya daga farkon da'awar shi abin da ya fara daga ci akwai umarni da sadaka kuma haka ake son da'iya duk yadda zai ya zama tona kokarin kenan zaburar da al'umma a bisa sadaka da kuma taimakawa na gaba-gaba kuma fitar da zakka so da yawa zaka ana samun obran bayani da kuma zaburar su akan fitar da zakka wasu suna tsoron sau da wani ka yawaita sai ce ma kamar kwaɗai ne gare ka to wanda ya sa su malaman sai ba su yawaita dinga magana kan zakka to wannan kuma duk lokacin da ba a yawan tunatar da mutane sai ga mutane suna shagaltuwa shi yasa za ka ga yawanci masu tireda-tireda masu ƙananan sana'o'i duk su hudda zakka kuma alhali sun mallake nisabin hudda zakka ɗin amma ya kaga duk su hudda mutum sai mai da kawai shi har yanzu bai kai ba kuma alhali ga kayan miliyan da ɗari biyar a shagon shi ga wasu 'yan canji a jiyon shi ga wata turkashi yana yi ya ajiye wani wake ya ajiye gujiya shi mai kuɗi ne ma amma kawai gani yace shi yanzu bai kai mai hudda zakka shi yasa kaga adadin masu hudda zakka ɗan kaɗan ne amma yanzu duk zaka je kaso duk wannan shagunan da yan kantinan nan na cikin gari duka kawai ce duk su hudda zakka to in ko suna hudda zakka dan mi ba a ji dama ita zakka a ɓoye ake bada ta ai ita zakka ba ɓoye ba za ka sani in ma za ka ba mutum ka gaya mai kuɗin zakka ne ya maka addu'a ita ba sanna bane za ka bada dan ka a ce baka hudda a za ka bayyana cewa to gashi wani haƙƙin Allah ne gashi haƙƙin Allah ne to kaga yanci masu kantana wannan na cikin gari kaga baka ji suna suna dinga hudda zakka wani kuma zai wadda sai ne ka wata luftan ɗin shi wadda ta yi isbaya da wani kayan shi wanda duk sun tsaye da wani fuskitin shi wanda ya rike mushi wuya duk sai cire a su na gani Allah kare in talaka haduna ila su ɗayan mu sai ta zuwa kasuwa nan kuma ya nuna mana irin halin girma wanda sabon manzana sassaran suke a kai kaga nan ba wai abin da za su ci ba ba zan cancin su ba ki wai na saraka ne wani mutum zai je da ko don ya samu abin da zai saraya ba wai ya ci da matar shi to amma yau matsalar da muka samu mutum ya je da ko ma ci da matar shi yanzu zai ce maka yana girman kai ya je ya da ko shi yanzu zai je ya da ko amma kuma bai girman kan matar shi ta dafa abinci bai san ta ina ta samu kuɗin ba katon banza kawai zauna ci abincin shi shi ba bai san ba ina ta wace hanya ta samu kuɗin nan ai tashi hankali ne a ce matar ka ta dawa abinci baka san ta wace hanya bane ba abinci wani ya aka kawai ba kai baka ka aka dawa shi kuma amma kawai ka zauna ka ci abin ka yau gobe shi ba haka kawai shikenan kana ma dariya kana ce ai wance matar albarka ce ka gani to kaga fa yuhamil fa yusibal mut ya samu do ina li ba'dihim al wannan kuma yana nuna albarkar sadaka da kuma yadda ma'abuta ba da sadaka ubangiji subhanahu wata'ala yake rubanya musu yake lullunka musu yake kuma arzuta su sannan kuma za ka samu cewa su da yawa mai kaɗan zai yi yunkurin ya bada ta yadda kuma wani yana da yawa sai ka gaba ya bada akwai yadda za ka gan yana talaka yana da kyauta da alheri amma in ya samu mai yawa kuma a lokacin sai ka kuma ya matsu kamar ba shi bane a can da baya in ji kabiyar ya samu sai ya ciccira ma yan uwan shi da dangin shi da yayin shi da kannin shi da ƙarshe dai ya tashi da jika ɗaya ko jika biyu ka gani to amma yanzu shi ne zai samu linkin linkin balinki kuma a lokacin kuma ba zai iya cire kaɗan ba ma ya ma ɗan uwa wannan imam al-bukhari ya maimaita shi a jara babu man ajara nau sau ne amila ala bahari wanda zai kwana wantar da kanshi dan yayi dako da kuma tafsir suratul bara allazina yunzuna min qawlina min al-mu'minin kaga a da haka zaka samu hasara ɗaliban ilimi zaka samu cewa yawanci kawai da an ce maka ranar alhamis da juma'a ce an taikon kulawa suna sai da ruwan sanyi garari a gare gardawa suna dako suna wasu ayyukan haka ake ko aina cin gudun shi yara su samu kudin su yi kaza haka haka kawai ake babu barace barace to amma yanzu kawai an mai da baran ma wani abun birgiwa kai ka ce ita bara ba haram ba ce ne da darura kamar ita bara din ba ta daga cikin abubuwan da Allah ya haramta sai da halin darura saboda kusan duk kawai an fantsama an shiga an mai da ta ma ba kaskanci ba ma kamar kawai wani abu ne ma wanda ake ga kamar gadara ne ma ana ma gadara da ita salo salo so da zaka ga mutum zai zo tsaya masallaci har sai ya kama ka wata kafiya kafiya abin yana bin shi daki daki tare da salon zance da abin nan na hoto daga ina ne na rasawa yana yi yana abin gaba da kai da kaji ka san kawai kamar wanda tsara ya rubuta abu kamar wata hudu ba hudu ba ka gani kawai ka yi mamaki ma ka ci kawai abin dalla dalla dalla dalla kawai ya dasa aya kuma ƙarshe ga sai an zama da kuma allazi na yanzu na mutsauni na minin mumini da sassa da kaci sau da yana daga halin munafukai aibanta masu ba da kaɗan allazi na lajiru ila jikin kaga yanzu waɗancan da suke kawo kaɗan yin nan su bada sai suke zama abin su wajen munafukai ana aisha radiyallahu anha qala dakhalat imra'atun ma'a ibnatani la tas'al wata mata ta shigo a tare da ita da akwai wasu iyanta guda biyu tana bara walam ta jira indi shay'a ba ka ga nan gurin ta ci imra'atun wata mata ka zo da ita munakkara saboda babu yanda za a yi ka samu wata musulma a cikin sananniya misali shi sa wata ruwaya ma bai hudiya ce saboda shi sa ma da sai ta ce a azakin lahu min azabil qabr Allah ya tsarshe ki daga azabar kabari kaga a wancan lokacin wanda aka sani ma da bara wanda ba musulmi ba amma musulmi ai akwai za ka ce to ina duke baitul mali ya ake wannan da ɗiyansa ho guda biyu ibn tilla ɗiyansa guda biyu wanda suke mata wanda kuma ita kanta aisha ma takan ɗaukar nauyin waɗansu a ƙarƙashinta har ta kai yadda za ta musu arinka to a wancan lokacin saboda yadda ake tattara dukiyar zakka taimakekeniya ba musulmi ba su bar yan uwansu a tagayyane tas'alani tana roƙon ta falam tajid indi shi'an sai bata tarar da wani abu wani na gaira tamra sai dabino kwaya daya fa sai to iya sai na ba da wannan dabino na ba da shi a gare ta fa kasa mata bai na bane kai ha sai ta raba tsakanin waɗannan ya'ya na ta guda biyu sai ta tsaga ta raba gida biyu aisha ta ƙara wa lamta a kulminha ba ta ce ba kaga cewa ta raba tsakaninsu ai dama da dino kwaɗe ne aka raba an gama ba su amma da aisha ta nuna maka irin tausayi ta ƙara jadda wa lamta a kulshi ba ta ci komi ba wa lamta a kulminha ba ta ci ba daga wannan dabino tare da tsananin buƙatar ta amma ba ta ci ba wannan wannan yake nuna maka irin tausayi na ma'aiba ga wanda suke iyansu da kuma irin wahalar da uwaye suke sha kafin ka zama abin da ka zama ma'aikacin bariki ne kai wace wahala ce aka sha a bayanka shiga can wuta can wani ma aikin ma sama mushi ne bayan ya da karatun aikin ma uwaye ne za su je su yi amfani da damarsu da matsayinsu da wata alhurma da riga da gare su a wani wuri su je su nema mushi alhurman wannan aiki ya samu amma da zara ya samu kan a ce uwar ta karu ko ban ya karu to shi ya karu da kanshi da duniya ta karu ya yawa sau da wannan ya tashi duk inda ka ji ana ta faman ina ne da kwai wanda yake da wani nama wani wane ne za su ana ta zaɓen wasu gurare to kakka cewa mutum tsohon shi ce zai kai inda kaga a yi tsayawo a je can in mutum ya tashi sai ya je gurare duk gurin nama mai daɗi da wani kayan furwi a tura shi je nemo fures sai ya je ina duk inda zai shiga ya nemo wasu abubuwan da ma babu su a garin to in ka bi diddigi Allah ba tsohon shi zai kai mata shi ce zai kai kuma wannan abin ya kai mata ba hagodiya ba za ta yi ya iya ma sha duk wata bakan wahalar shi da zai sha in ya kama ta tauna kawai da ma wannan ba abin da kin bari sai ma ta tauna ma zuwa tsana kawai ta jefa mashi ma kayan shi ko ta kici ma kawai na gani ko ma ya je ma kawai ta ma yi barci ba ta bukata ba ko ma ka za kawai shi ke ka gani to a banza godiyan ma kuma ba ba saboda ai wannan ya sa mata suka yi yawa a wuta saboda ai yakfurna la'ana wa yakfurna al'ashir wa yakfurna al'insan suna budurce ma kyautata kaga yanzu kudin ma da ya samu la Allah bashi ne ya amsa saboda in kaje me yasa kaga yawanci mahauta suna karya duk wannan ne Allah ma ba wance je karba an kaje kana hirar da su za ka yi taki biya sai hawo wance ya tura an amso yana biro ya ce amso wance ya yi kaza ya ki biya wance duk sai ya dinga kuma kawai kai ba ko shi yake kai gudun za a je ne a kai can gudun wai wannan dan albarkar ne ma don wani can wasu zaurin shi da wasu wannan ɗin shi ne zai ta aika wannan dan albarkar ne ma da zai haka to kaga dole akwai bukatar gyara akwai budurci yawa maza muna da budurci yawa akwai budurci kuma tsahin nan duk alherin da ka samu ta hanyar su ci duk abubuwan da ka samu ta hanyar su ci kaga fa walam ta'kul minha bata ci ba saboda tausaya ma annabiya ثم قامت فخرجت تتاشي توتا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ما الجيش يقول سيم كباشي لاباري فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبتلي من هذه البنات بشيء سيما تيتي وندا كجرب جيشي وانا أبو daga wannan kiyama ta kunna da sitra mai yanda za su zame mai shamaki daga wuta kaga nan gurin aisha sai ta ɗauki wannan tsage na dabino ta bada shi ne ta kunnara wala su shi ta karkare na kai dai kawai ka bada sadakar a fuskar da take kenan karɓaɓɓiya tare da ikhlasi tare kuma da kautar da sarƙar taka daga waɗin maganganu da kuma cutarwa babun ayyu sarƙa afdal wannan babu ne ayyu sarƙa afdal wata sarƙa ce wadda take fiyayya ana bi hurera radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam qala ya rasul ayyu sarqati a'zamu ajra wata sadaka ce ta yi girman lada ƙala an ta saddaka wa an ta sanyun shari'u shi ne da za ka ba da sadaka halin kana da lafiya ba mara lafiya ba shari'u sannan kuma lokacin da kake da ƙwabru ma'ana kake da ruwa abu kake da matsananciyar buƙatar abu mutumin da zai ɗauki sadaka ya bada amma abin da inda bai bada ba ma ba wanda ya zo abin lalacewa zai wala Allah ma ya biya kudi a dauke a kai a sujjada ai ba dai bane ba da mutumin da yana son abin ya raba ya bada lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu kaga da bambanci da wannan saboda haka an tasaddaqa an tasahihu mutumin da yake da lafiya kaga ai yana da lafiya yana da matsananciyar bukata akan kudi amma da bai da lafiya ba komai ya mushi lami ba bai damu da abinci ba bai damu da tufa mai kyau ba abubuwan kashe kudin wanda za su jayo ya bukaci kudi duk bai da bukatuwa zuwa gare to kaga akwai karamcin son kudin a tattare da shi shi yasa ma za ka ga man da ya kai haddi na rashin layin da ya nisa ko tabarruki ya yi ba a lissafi da wannan abu mutum ne yana kwanciyar rashin layin shi ta mutuwa sai ya kyauta to wannan kyautar ba kai ba tafshal fakara kana jin tsoron talauci wa ta'amalu hina kana gurin wadata wala tumhil wala tumhil karka jinkirta hatta idza balagatul hukum har sai rai ta zo karakar ma kulta li fulani kaza ka dinga wasiya kana cewa ni fulanin kaza abawa na kaza wani fulanin kaza wa karkanin fulan alhali kuma hakika dama ya tabbata ga wani saboda Allah subhanahu wata'ala ya kasa gado sannan kuma ya wadu ma'abuta haƙi wanda su ma za a kyautata ma kaga wannan ya nuna duk lokacin da mutum ya bayar da sadaka lokacin da ya kai haddin da babu buƙatar dukiyar to wannan sadaka ba za ta mu amfani ba kenan za ka bayar da sadaka wadda za ta ma amfani wadda take fiyayya ita ce wadda ka bada a wannan yanayi shi yasa imam al-bukhari sai ka a wasa babu saraka inda da mutu saraka da mutum ya bada lokacin mutuwa mutum ne yana magagin mutuwa sai dinga saraka kaza saraka kaza ai kaga tun da ya riga ya zo karshe babu wani amfani cikin wannan ana sha radiyallahu ana anna ba'd azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuna asra'u bikal hunqal wata daga mata annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga mata na sarsa sun tambaye shi ayyuna asra'u bikal huqa wannan ya nuna kaunar matan ma'aiki sallallahu ga ma'aiki da kuma yadda bayan Allah na gari suke son haduwa da mutanen kirki rafiqul ala kaga matan manzo sallallahu sun san cewa matan shi ne a aljanna kamar yadda suke a duniya shi yasa suka ce ayyuna asra'u bikal huqa wace ce za ta yi gaugawa tar da ka kala sai ce atsuwar kunna yada mafi tsayin ku ta hannu atsuwar kunna yada kaga aliyar ana ce mabaiwa kyauta sadaka aliyar ta suka fahimci atsuwar kunna yada ba ka zu asu ba ya zura unaha sai suka zamanto sun ɗauki wani kara ko wani ice ya zura unaha suna auna zira'in su da ita ma'ana suna aunawa kowace sai ta kawo ta ringa aunawa a gaya ya tsayin wace ce ta yi tsayin hannu fakanan sauda atuwar hunna yada sauda ganin jikaci tana da tsayi ita ce ta yi su tsawon abin da yake hannu ba alimna ba abu ba daga baya kuma sai muka san cewa an na haka na tula yadda hafsada tsayin hannun matar da annabi sallallahu alaihi wasallam tula yadda ha matar da annabi sallallahu alaihi wasallam wace mata zainab kenan mi sadaka kamar yadda zahabi ya ce duk ahalin siyar sun haɗu wadda ta fara raska nan sarsana ita ce zainab binti jashi aisha a ruwaya wadda hakim ya fitar cikin musadar ta ce saboda imra'atu ce sanna tana sana'a ta huzun tana saka zare ta yi ɗinki ta aiwatar da abuwa ta dinga kuma mai sadaka da wannan abu ta bada ta tara ta yi sadaka da wannan kaga kenan saboda ni wancan aiki da take da kuma sana'ar da take da kuma yadda take yawaita yawan kenan wannan ciyarwa ana kana kula yadda ha kula yadda ha tsayin hannun wa ita matar a sadaka kenan tsawon hannun bangaren sadaka ne ma'ana kinaya ce zuwa ga yawan sadakarta da kuma bayarwa ya za mu haɗa wannan da tsakankana abin da abdullahi ibn zubair ya ce ban taɓa ba ganin matan da suke mafiya kyauta kamar zainab kamar aisha da kuma asma sai ce sai dai kyautanninsu ta sha bambam sadakarsu ta sha bambam asuma ita duk abin da ya shigo aisha duk abin da ya shigo take bada asuma kuma takan tarawa ta tara sai ya taru kuma sai ta tattara ta bada ita kuma aisha kawai duk abin da ya so mata da abu ya shigo kawai ita kuma sai ta bada ya ce to kyautanninsu ta sha bambam da na wancan da na wannan ya za mu haɗa tsakanin yadda Allah bin Zubair ya kwatanta na waɗancan da kuma na Zainab ma'ana kenan zainab ta yi su na'am wannan malam za mu iya kiyasin shi kan hadisi da ya gabata na'am wanda sahabbai suke zuwa su yi na ko su zo su yi ba da sadaka na'am to ita ma na zainab tana yin da yake da suna saka ne ta ba da sadaka gaskiya su kuma nan jikin sa ma- sauran matan maza da su da na aisha kenan da da na asma su kuma sai abin da ya shigo na'am su ita kuma ba ta take ta nema dan ta yi sadaka na'am ita kuma kenan shi yasa ma Aisha ta yi tace ina maratun sunna'a kaga tana tana sana kaga ai da bambanci da wanda zai je yi shibin shi an fi kumin tsayibatu ma kasam abinda za ka ɗauko ka bada na gomin ka shibinka ai ba zo zai ɗoba da wanda baka kai yanzu misali a mai ma da aka baka wani dama ce ta zo maka ai kai ba baka kai sai ka bada wannan kuma ho wahala ka je ka sha wahala kai ka ɗauki ka ɗauki misali yawa masu shan wahala su ci gumin su za ka ga suna da karamcin badawa kaɗan ne daga masu wahala ka ga mutum tela ne yana wahala yana ɗinki ya dinga tara yana ta yawan badawa amma da zarar dama mutum wani eh, sana'a ce ke sa abin da kawai nan da nan kuɗi sai shigo mai babu jikun shi babu wahala ya yi sauƙi ya ɗauka ya bada amma wanda jikun shi ne gumin shi ne je yo dafo kuma ya zo bada ya je ya yi gini ya yi wahala ya zuwa ya jibi kuma ya zo bada kaga abin jinjina ma ne ba za ka kwatanta shi da wancan ba ba za ka kwatanta shi da wancan ba saboda haka kenan wa kanat tuhibbu sadaka sai ta ce kuma wa kanat ta wa kanat asra analuhu qalbi wa kanat tuhibbu sadaka ta zama tana kaunar sadaka wa kanat tuhibbu sadaka tana son sadaka babu irin wannan ya nuna mana yadda matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan sahabbai suke kokarin dagewa da sada'a ko manzo sallallahu alaihi wasallam yana yawan zaburar da su akan abubuwa na dogaro da kai da kuma kokarin sana'o'i za mu ga mafi yawa matan sahabbai suna wannan wasu za ka samu suna kiwo wasu za ka samu cewa suna dan abin da yake sa abubuwa a garake kamar matan madina suna kokarin ayyuka na garake kuma duk hannunsu su yi kokari su yi sadaka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam musu ya umarce su da sadaka kaga haka dan kunna ne sarka ce warware ce suka zama suna saka akwai ta mata tana da wata mazar'a ta ta inda take tonawa makonkwasa ta hada da kayan lamuran juma'a ta dafa wanda za su wuce sallah su dinga bi suna samu suna dan lallasa kaga haka za ka ga yawancin su har ma nan sai ya ce ummu hani ya ummu hani ittaqi bi min al-ghanam fa inna asadaha baraka ummu hani ki samu awakai da tumakai ki dinga kiwo rikar waɗannan albarka ce ki tanaje su a gida kina kiwon su mu dama al'umma ta musulmi al'umma ce ta dagewa da takaici manzara sassa ya ce kai da za a ce kiyama ta tsayu a hannun ɗayan ku da akwai wani da ke kan abusa ƙaho zai dasa wannan da sha a nan tsara sai ce to dasa shi saboda al'umma ce ta aiki da sana'a da takaici ba babu zancen tsoho da wani yaro da kaza ka ce wai dan kasuwa ne jari ya kare ka dawo gida ka rabu mutane da cinada ka san babu cinada ga dan kasuwa abu ya kare maka kuma kawai ka zo gida ka zan in ka zo ma kuttu ne san sai za ta kai maka yanzu na shekara arba'in ban san zaman gida ba kawai yanzu in zauna gida shi gida hutun mata da yara da jikoki dole za mu yi ta faɗa ga abin da bai mun ba yanda baka saba zaman gida ba kar ka zo ka zauna kawai je duk buga bugar da za ka yi ka je ka bubbugo ka motsa jiki jinin kai gudana ka samu hutu cikin mu'amala da mutane ka samu abin da sai ka dawo gida zame maka hutu amma ka mai da gidan shi ne gurin zama ka ida ka yi reference ka dawo kawai bakar aiki sai zama babu wasu ayyuka to za ka kashe kanka nan da nan za ka ga kawai shi kenan mutum cututtuka da waye da damuwa da abubuwa kawai na wannan takaici kawai sai ka ga mutum ya zama ya abin nan amma kawai samu abubuwan duk da za ka yi ta bubbugawa ta yi ta abin to balle kuma a ce ma wai matashi wanda farkon makurce shi ce shi kawai zo zamana ya wuni babu aikin komi rana ta hutu awa wajen nawa nawa kawai ka yi da zaman ka duka wannan auren sun kai kuma ba tsayar da mutum ya samu kaga ai da ku ai ko yawo ne sai na je na ta yawo a gari kawai ni ta yawo wannan komi ma kawai saboda ruwa guri dai ai tsami ke lalace kai yawo ma kawai zaka ga wani abin da saboda kana cikin yawo za ka ga wani matashin da ya yi ka zama dan gayi kuma sai ka da wata kura yana kura ka gani ya yi duk abin da kake ta maka yi ka ga ya yi ka sai ka kawo da wani abin sana shi hannu kawai ya ji ya jawo kuɗi ka ga sai ka sabke abubuwan da ka ɗauko ya ka sabke su shi ke ka gani to haka babun idan ta saddaka ala ghaniyin wa huwa la ya'lam idan ta saddaka ala ghaniyin wa huwa la ya'lam idan mutum ya yi sadaka ga mawadaci wanda ya wadata daga sadakar wawala ya alam amma kai baka da kuma sani kai ne ka ga wani mutum da citirarrun kaya haka miskini haka kake ganin shi sai ka ɗauki sadaka ka bashi ashe shi kuma mutumin wani mai ɗumin dukiya ne kawai mai kuɗin ɓoye ne sai ka ɗauka kai baka sani ba ko wata rai ka gan shi a wata mota kai moto ma bakara kuma ya dace sadakar da ka ba shi to kaga ana biyu da radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana rajul la tasaddaq anna bi sadaqa lalle kam zan yi sadaqa bi sadaqa da abin sadaqa wannan rajulun ya zo a musulun na imam ahmad cewa min bani isra'ila ne ba wai daga cikin wannan al'umma bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin bani isra'ila hadithu an bani isra'ila wal arab fa kharaja bi sadaqati sai fita da sarakar shi ba wata a fiye da sarika sai ya sa ta hannun barawo ba tare da yana da masaniya ba ba asibau ya ta haddasa sai aka waye gari mutanen gari suna tantaunawa su su duk ala sarika ai wani barawo ba an ma jiya ba ya tako an ba shi saraka faƙara allahumma lakal hamdu ya ce allah kai kaɗai muke gode ya ce da aka saddaƙan da bi sarƙa lalle kam zan yi sarƙa da wani bi sarƙa da wani abin sarƙa na musamman fakharaja bi sarakati sai fito da sarka ko za a fiye dai zani sai ba da ya ga wata mata sai ta shi sarka ba ta ashe kuma fasika ce ba su ba huye ta haddatu mutanen gari suka waye gari suna hira cewa to su dukkan laila ala zaniya daren nan da ya wuce wance mazina ce an ba ta sarka fa qala allahumma lakal hamd yace allah kai kadai muke godiya gare ka ala zaniya kuma sarka ta ta hada hannun mazinaciya la tasaddaqan bi sadaqa zan yi sadaka lalle da wani abin sadaka fa kharaja bi sadaqati fa wadaha fi yadi gani sai fito da sadaka shi kuma sai ba da sadaka sai ta fado hannun mawadaci fa asbahu yatahaddathun aka waye gari ana tattauna ta siddiq ala gani fa qala yace allahumma lakal hamdu wannan yana nuna fadala na godiyar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma dukkanin abin da ya faru ya zamanto bawa yana gode ma Allah sannan kuma niyya na kaga ai niyya ya kyautata niyyar shi shi ya yi da niyyar wanda ya baƙe talaka ne wanda ya baƙe shi da niyyar ya ba da sarƙar da ahalinta wannan niyyar da ya kyautata kuma sannan ya cire sarƙar daga gare shi wannan yasa ya ta zama to karɓaɓɓiya kuma ma wadda bayan karɓuwar tata za ta shayo kuma wani alkhairi ثم على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي سيأتى ذو مش أما فرقي faƙila lahu aka ce amma sadaqatuka ala sariqin amma sadaqar da ka ba wannan farawo bal allahu an yasta'iffa an sariqati watakila ta sanya shi ya samu abin da zai kame daga sata tana yiwa dama ba shi da abin da zai yi ne ko ba shi da kuɗi ne sai ke wannan kaga wannan yana nuna mana wani abu inda ka ga wani mai ɗauke ɗauke ka buga ka leƙa ka ga cewa mutumin nan fa talauci ne sa shi wannan matashi ne ya yi aure kuma ɗan sana'a shi la'alla ɗan mai ne yake saidawa aka hana sai da mai wala'alla wani ɗan kabu-kabu ne yake zaman to abin ya gagara an hasa hawa wala'alla daidaita ne ya buga can ya buga can abubuwa ba su tsariya wala'alla wani kayan yi ne yake kuma yanzu ya arme ya samu ibtila'i wannan ya sa kuma can ga iyali sun zira mai ido ya je yake faɗa-faɗe shigo can bugo can har ma ya je ke sace-sace ka gani tun da kasan da koyon da saudiya akwai fuqaha'un da hatta da ma abin na cikin iziya ya yi magana wannan cewa in mutum ya aure ya yi kokarin da yadda zai nemo halak in ma bai samu halak ba to ko da ma wata shubha ce to kasa akwai wanda su wannan gaba akwai da kawai da ya buga buga ya abin nan kawai sai zo ya danhware ka to duk wanda zai danhwara kuma in ya ga abin sata sai ka gani in bai yi shi ba to irin wannan kaga kana iya ɗauka ka ba mutum in ka ba shi ya zama sababin da zai samu istikama ya samu abin yin shi shi kenan yana da iyali menene matsalar shek abdulaziz zurba su ba abin da ya faru bana barawan nan da ya shigo gidan shi kuma sababin ya zama sababin shirya barawa ya duro sata aka kamo shaga ya ce a zo da shi ya sa mai dafa abinci ya ce a daho mai abinci mai daɗi aka daho mashi abinci aka kama shi ya ci abinci ya ce mene ne ya sa ka wannan wani ya ce ɗana ba ma'aikina ne a pakistan likita ya ce kaza an kira ni an ce kaza za a baya ne kuma kudin babu shi ne ji na bira na je in yi wannan wuri shek ya sa aka kira ta hanyar ambasadar likita kaza da hudu ya ji a bincika haka abin yake aka ji aka bincika aka taru ta tabbas magana nan haka take aka biya kudin aikin ma'aikin shi aka ɗauki shi ma wani kudi aka ba shi aka yi wannan da shi ya dinga zuwa yana halarta karatu ya dinga tafiya halarta karatu da abin lokacin da shabi ya rasu ne yake ba da wani kaga du'a du'a du'a ta kai ka leka ka ga yadda aikin sai yake jayo mutane ai ba banza ba Allah subhanahu wataala ya sanya musu an bato cikin al'umma ba banza ba rigar su kuma ba ta wuce madala ashirin takalmi kuma na wanka ne ake tafiya da shi ba wani wani abu ne na gadara a dinga ce ba ko wani dawo su ko na dinga makwabta suna wa abin da za su ci a rayuwar gidaje sun zube akwai lokacin da wata gadara duk ba a yi yanzu in kaje mutane duk gidajen su sun zube suna cikin halin abin nan ana ce ina mutum zaka zo ka yi ta wasu abubuwa na gadara da irin sabgogin ma duk da ake ana kashe kuɗi kaga akwai alin bazaranci saboda in kaje kaga wanda gidajen su ya zube ba wani jiha ma gidan alkurma ne ya kai shekara ashirin ko talatin haya ma bai iya biya kawai al'umma ne a kuma bai da halin da zai gyara gidan ma shi yasa gidan biya zai zai kawai shi kenan sai zubi wani kuma haya ce irin gidajen da ma an wasa haya don da in haya zamani ce ba zai biya ba haya ce ta da jika biyar jika bakwai ita ma an biya ba a biya ba haka ne wasu kuma za ka samu marayi ne an mutu an bar matar da iya ba wani abin da suka mallaka a gidan a duniya sai wannan ɗan kangon wannan shi ne suka mallaka da ka je ka kalli gidaje ai ba gidaje ba ne na al'umma su so da ka je ka kalli a haka na haka ana lakon ne wasu ma ka ga gidan ya gaddare kuma sun tsubuta saboda kamar abin da kaga ai su ba makahi bane ba suna ganin can ya kuma rubza ne kuma ran nan guda ɗaya ne ba wanda zai cewa ba ya san shi amma akai ba su fita ba ba gurin da za su je kawai dole haka nan za su zama to yanzu duk da irin waɗannan shikenan kawai sai a yi ta wasu gwaninta da wasu abubuwa daban kuma angonin za ka samu da akwai attajirai masu ƙarfi a ire-ire angonin so da so da muna da wata matsala akwai abin da mun za mu iya yi ka ɗaukin irin gadodin da ake gamo gamo ɗin wannan a zuwance tarmakatai a gama in ka ɗauki can wajen karalola amma wannan abin da ke nan da aka yi gadan nan yanzu masu karuwa da ita ba masu motoci ba ne da abin nan to dattar makatai ne ma haɗo can jika can ɗari can gama da kyallakyal aka samu akwai kuma ne ga masu shaƙar roman ka dan allah kawai aka yi turura a kowa ma buƙatar ki to kaga wannan gidajen ma wanda suka samu wannan ibtila'i duk hanya ce ta da'awa wanda malamai za su yi amfani da ita ko baka da kuɗi malami akwai ta hanyar da za ka yi ƙoƙarin wanda suke tare da kai masu ƙarfi ka zaman to ka yi hanyar su yi alheri sai Allah ba ka lada ka gani saboda haka da haka ne za ka ga da'awar su ta zaman to Allah ya masa albarka sun samu haɓakar mutane in ka ba da sai ka ga sadaka ta zama sadaka kuma ta zama sababin shari'a fala'allahu an yasta'ifa an sadaqati wataƙila kuma farawan da ka ba ya kame daga sata shi kaga ga sadaka ga kuma ta zama sababin shari'a farawa wa amma zaniya fala'ala an tasta'ifa an zinaha amma wadda take mazinaciya wataƙila ai ta wasa karuwanci tun da nawa ne waɗanda za ka samu talauci ne yake ta yanzu ka ɗauki yaran da suke yankuna na wasu anguwanni na masaki da wanda suke yawo da 'yan jagora da wanda ai abubuwa biyu ne suke bukata abu na farko a ba su horon da za a ilmantar da su a gaya musu masu suwa ya san kimar kansu da darajar kansu in mutum bai san darajar kanshi ba shi yasa zai wance kara kanshi ya zub da rayuwar shi to yarinya ba ta san ita wace ce ba ta san kimar kanta ba haka kawai za ta bar kanta matsayin kwatafi wanda bai isa ba zai zo salwantar mata da rayuwa wanda la'alla da kallo ma bai ishe ta ba to kagan aka sanar da su kimar kansu abu na farko suka san su suwaye suka san darajar su a matsayin su kamace ne zaman su na musulmi a matsayin su na yan adam ma kawai dan adam ma sannan kuma a ɗauki wani dan abu a basu wanda za su yi wasu sana'o'i su ci gumin su kaga babu yadda za a yi suna da abin da za su yi su zo su dinga kacar kansu suna wulakantar da kansu in ka kalli abin da za su ce ne kawai su ma saboda in aka ce ma mace ce tunamin abincin yarinya abinda za ka sai sutura aw man yanashu fil hilati wa fil khisan ghayru shin wani baba ne wanda ya sanya ba diyar shi kudin da za ta sayi kayan ta na ita mace ai ba dole bai ta ce ba ni kudi in sayi kaza ba ni kudi in sayi kaza dole sai ta hoto ta ce mai ba ni kaza to waye wanda zai dauki kudi ya ba ta matsayin ta na mace da za ta je matsayin ta na baliga ta sai abubuwan da ya shahe ta ita mace to kaga mafi yawa za ka samu cewa kawai in ka kalla ɗiyan talakawa ne waɗanda suke uwayensu abin da za a ci ma ba a iya samun shi ba sau da ci ba zaune sai yawa sai kuma a samu marasa tsoron allah sai su ɗora su akan wannan firba ɗin nan wallahi wannan mun da muke rayuwa irin wannan Na.
wuraren kusan wallahi wannan ya zama ba ma bakon abu bane ba to ka gani wallahi kusa da mana kusa da inda muke can sabbin ba wallahi wani akwai wanda garin Allah ya waye da su da wasu ƴan mata ne ko su bukata su su ko inda ake biki ko inda gidan wani kasa kawai a hutu dai a ci abinci a kuma ka gani to ka wallahi gani mana akwai ƴaƴan su guda biyu wallahi mana in ba samu abin da sai dai su zama su gudu suna kuma ka gani wallahi da wallahi Allah ba To ka gani?
Wani lokaci sai an zo makaranta tukwana in ko to wani yaron in kirawo su samu na abu ba su ci.
gaskiya ne Kuma ta ko su ci.
gaskiya ne ai irin wannan suna da yawa in kana ta'amuli misali da makarantu kana ta'amuli da tarin ne zaka dinga ganawa in aka gaya ma wani abin zaka yi mamaki in kana ta'amuli da yara a makaranta wallahi musamman aka ce ma kamar daga yan mata wanda sun fara gane addini to wasu sai in uwayen sun zo sun faɗi wasu ana kokarin su bada dan kuɗin wata to hei uwar ta zo sai ta ce to ai wancan karyawa ma ba ta yi shakki sauran wallahi mana ka gani kuma yaran ko kuma gare su wallahi mana to kaga da yawa da kwai irin wannan da yawa da kwai kaga ni to irin su ne gida ya rubje ya za'a yi saka kawai sai kaga kawai abin da ya tasawwar ba bayan suran to abin yadda za a ce abin nan ya wuce biya kaga ni to irin wannan in ka bada kaga fa la'alla an tasai fa anzinaha wataƙila ta kame wa amma gani fa la'allahu ya tabir wa yafiqu mimma ata wallah in wada mawadaci ne gaba ai wataƙila ya dauki izina shi ma sai dinga ciyarwa nawa zaka samu cewa yana nuku nukutu yana rikewa abin duniya ya kai shi kuriyar daki da ya je saudiya ya aikin haji kawai ya ga laraba suna ta badawa shi kenan daga nan gurin kawai shi ma ya dawo sai ji kawai mu ce na abin nan ta bada shi waɗannan mutane kuɗin waɗanda suke zuba ba hudun ya dawo musu da riba ba ne ba sai ka san ita ɗaya kai tunani to wannan wanda ya bada ba hau kaya ba ne ya saya ni to me ya sa ya bada wannan abu to kaga in dai da hankali sai ka fakaro kuma sai ka yi abin nan to wannan in cutar ruwa ba ta ma mutum kasuwanci ba in cutar rowa ta ma mutum ka tuku gini zai kira ka ka zo ka dinga mai gini ka sai abincin ka ko horar ka zai cika wallahi ka ga ko ina bala'in son horar horar nan ta ina ci kuma dubara ce ko dan ya shanye horar ta ka ci ka wallahi ka ga ina son wake wake da ka ni kai ko tun da ma a gidan mu ina son wake da shinkafa kuma kawai dan ya ci Allah ma ba bai ce wa shinkafa sai ya ci waken lebaran ne wannan masu aikin wannan suke hobi za ka ji kuma masu irin wani abin da zai baka mamaki wani waya tsaka mulika ne fa sai ka je laborori suna zance ai abincin da kai ka zo ka saya kai da ya ɗauko ka mai aiki to kai naka abincin za ci banda irin wanda za ka ga misali za su ringa ma mai shago dabara kawai ta amshi abin da ke shi in mai faskari aka kira sai an cuci shi. ka gani to in roba ta ma mutum ka tutu kuma wannan wani musa'a lalle wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da kusan duk laifinmu ne ga baki ɗayanmu da du'atu da wannan ko ka ce akwai kusuri ko kuma akwai abin nan saboda haka shi dai musulmi ya zama to yana rayuwa ba don kai shi ba kai ya zama ina rayuwa don ni da iyana ya zama to ina rayuwa kenan da ni da a- rayuwa ta ta al'umma manzara sallam ce duka in kai malami ne kake karantarwa yaushe zaka zo ka kawai yara dan sun gaza ba da kuɗi kuma kai ka san babansu daina ko ka san babansu miskini ka san uwarsu abin da za a cake kawai ka kore su su je su kama yawo suna zama wata rana ya zama ɓarawo kuma shi kenan ka ji daɗi ka kore ta kawai ta kama abin nan shi kenan ka haramta mata irin sau da ɗan abin da bai to kai baka iya cire kuɗin kai ka biya ko kuma ba alhurma akwai abin da ba alhurma a duniya kaga to kaga irin wannan abubuwan yana da kyau ya zaman to hatta da du'a a leƙa wannan janibi din sai kuma wanda suke mawadata Allah dole mu zai dinga leƙa waɗanda suke gehen shi musamman anguwanni na waɗanda suke masaki gaskiya ana rayuwa wadda take gaskiya rayuwar kwarai kwarai abin tausaya ma ce kwarai kwarai za ka ga ana rayuwar da take gaskiya za ka tausaya misali za ka iya samun tsohuwa an mutu an bar masa jikoki ta ɗauko su daga wani gari ko kuma a gari ma babu wani tsayayyen misali ma- madogara ita ce take sana'o'i da wasu abubuwa tana kokarin rikewa wannan yaran wanda suke marayu to duk irin wannan suna da yawa wallahi musu'an Allah subhanahu wa ta'ala ya kama mana wanda suka samu intila'i na jarrabawa ambaliya Allah ya sanya ya maida musu alkhairi in wanda ba gidajensu bane Allah sa zama sababin da za su mallaki gidajensu wanda suka samu asara Allah subhanahu wataala ya maida musu dukkanin gurbin wanda suka rasa masoyansu Allah subhanahu wataala ya musu sakayya na hada su da masoyan nasu a gidajen ya rabbal alamin abinda ba za mu iya ba Allah ya mana Allah ma a rayuwar mu barka wanda subhanahu wataala ya dauka addinin musulunci